أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci ga dukkanin wanda ya zo a nan maza da mata da ma wanda yake jinmu daga nesa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kenan a takaice dalilin da ya samu ka haɗu a nan shine domin wata 'yar faɗakarwa mai mahimmanci da kuma tunatarwa a yau muna talata ko? talata 24 ga watan zulhajji watan musulunci wata na goma sha biyu hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da uku ga watan watan takwas watan uku ne na tsammani miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya dalilin da yasa muka yi wannan zaman shine domin tunatarwa da kuma faɗakarwa akan wasu muhimman ababe waɗanda hugu da kuke 'yan mata da ma matan aure duka suna buƙatar su dalilin da yasa kuma na yi nazarin cewa in yi wannan bayani shine domin yanzu cikin vakansu ne ake kusan cikin vakansu ana yawan aurace-aurace to wasu ma daga cikin 'yan makaranta sai dai mu ji kudus da an ce sun yi aure wasu sai bayan sun yi 'yan kwanaka da yin auren sannan muke samun labari mu kuma a tsarinmu na makaranta muna son ɗaliba wadda ta yi karatu a makaranta wannan makarantar tamu da ma sauran makarantu na islamiyya na ahalus sunna muna fatan a ce ta bambanta da jahila sumbuka ya bisa hanya wadda ba ta yi karatu ba ita kwata-kwata ta ɓangaren zamantakewar ta na aure da kuma kasancewar ta san wasu ababe waɗanda suka shahi salo na zamantakewa saboda haka ne na ga ya dace yanzu in haɗa kunan wurin in ɗan tunatar da ku wasu daga ciki na sani lokaci ba zai isa ba in ga yi abin da zan faɗi domin wannan abin da ya sa nike son a ɗauki wannan karatun kawar matsayin tsaraba ce ga duk wata amarya ba sai 'yan makaranta ba tana yi wa ya amfani hawar da ba 'yan makaranta ba amma dai mu wadda addini bai dame ta ba da wadda ɗabi'un kirki ba su dame ta ba, to mu ma wannan aurenta ya zauna ko kada Allah sa ya zauna bai dame mu. Duk wanda addinin musulunci bai dame shi ba, karatun alkur'ani bai dame shi ba, shi addinin Allah ba harakar shi bace, ba kayan shi bane, ba tsarin shi bane, ba kalan shi bane, ba zubin shi bane. To, wallahi tallahi auren shi ya zauna, ya tarwace, ya lalace, oho! wannan bai dame mu ba amma abin da ya dame mu shine ɗaliba 'yar makaranta wadda take karanta ƙur'ani kuma take jin tsoron Allah kuma take kwatanta yin ɗabi'u na ƙwarai ta zo ta yi aure kuma ƙarshe a ce ashe duk karatun da take ita ba ta da labari ko mitkala zarratin ba ta sani ba kwata-kwata ba ta san wato salo ba wanda musulunci ya karantar na zamantakewa ta aure wannan akwai matsala ko kuma ya zamana sai lokacin da take gaba da aure ta fara lalaba lalaban littattafai wanda kattin banza suka rubuta masu shara da labarai marasa dagi marasa ma'ana ko kuma ta je tana sauraron kafar mai gida ko dandalin soyayya ko kuma tana bibiyan jaridu ko kasuccuka na yan fina-finai jawaru wanda suka rasa aure duniya ta yi musu atishawa ciya da hamman mugun abu suka koma gehe suka dawo suna kulla fina-finai su za su koya maka zaman aure ko su za su koya ma yadda ake ya in kura na da maganin zahi me yasa ba ta ba kanta saboda haka duka ba haka nan bane zamantakewa ta aure musulunci ya karantar da don haka yanzu ba tare da dogon shinhuda ba abin da zan fara da shi zan karanto maku wasiya ta wasu dattawa na kirki wanda a tarihi wato malamai suna buga misali da su saboda uwaye ne na kwarai wanda suka ma ɗiyansu wasiya lokacin da ɗiyansu za su shiga gidan miji sun yi masu aure irin wasiyan nan da nasihan nan da tunatarwar nan da ‘yan kalmomin nan da ake faɗa ma amarya sai aka samu wa'yannan tattawan na kwarai sun faɗa ma ‘ya'yansu na cikinsu to kuma irin ta ce ya kamata duk wata macen kwarai wadda take matsayin dattizuwa aka kawo mata amarya aka ce ta yi mata nasiha ko ta sha kunnuwanta ko ta yi mata wasiya su ce ta faɗa mata kalmomi na kirki ba ta zo ta yi mata daga nasiha ba ta yi masifa don akwai tsofaffin da haka suke an kawo sa ana kiranta ke ya ji kici sauraron na da kyau ki saurare ki namiji ba dan goyo bane a ki tun daga nan kaga lamari ya lalace aure ne za ta yi amarya ce amma zuga ta take ta je ta iskanci namiji ba dan goyo bane ba don haka kaza kaza da zaran ta fara gaya mata haka ita kuma idan mara kai ce sai ta rike ta yi giban abin kwarai ne in ta rike ta tafi wajen zaman auren auren ya lalace wata ɗaya wata biyu cikin wanda za su ɗora gulmar ta hadda wannan tsohon wadda ta ba ta muguwar shawara ke wai wancan wai har ta rabu da wai duka duka wata kaza kaza yanzu ita ta zuga ki ta kai ki tabbaro kuma yanzu ita za ta dawowa tana gulmaki baki sannu ba ma tana maki dariya amai da ki sakara saboda haka akwai daga cikin magabata akwai wata mata da ake ce mata umamatu ibnatul haris at-taglibiya tana daga cikin wato zababbun mata na larabawa wadda ta shahara tana da hikimomi ta iya wato maganganu wanda cikinsu akwai ɗabi'u na ƙwarai cikin maganganunta akwai wa'azi tana cikin waɗanda ake rawaito maganganunsu ana buga misali da su umama to lokacin da ta aurar da ɗiyatta ɗiyatta wadda ake ce mata ummu iyas ibnatu auf ta aurar da ita ga wani sarki wanda ake kiran shi da suna alharis ibn amr ta aurar da wannan ɗiyatta ta ga wannan sarkin kaga sarki to lokacin da ake son a ɗauke ta a matsayin amarya a kai ta ɗakin mijinta a lokacin nan ne ta yi mata wasiya a cikin wannan daren daga cikin wasiyar da ta yi mata ta ce ya ke ɗiyata ki sani inda a ce ana ƙyale mace ba tare da an yi mata wasiya ba lokacin da za a mata aure saboda tsananin girmanta da darajarta da ke kin cancanta a kyale ki ba sai an maki ba ina nan ta nuna mata mi ta nuna mata ke in ana neman mace mai karamci mai daraja duk inda ake neman mai daraja ke kina da ita da a ce ana kyale mace a ce ba sai an mata wasiya ba saboda darajarta ko saboda iliminta ko saboda kaihin hankalinta da ke kina cikin waɗanda za a kyalewa ba sai an yi masu wannan ba kuma da kwata-kwata ban nuho ke ba da sunan in yi maki nasiha ta ce sai dai ki sani wasiya ga mace wadda za a yi ma'auri tana zama matsayin tunatarwa ga wanda ya rabkana tana zama matsayin faɗakarwa ga wanda yake da hankali sai ta ce mata don haka ya ke ɗiyata ki saurare ni da kyau da a ce a duniya akwai wata mace saboda matsayinta da falallarta da darajarta da kuma ƙaunar da uwayenta suke mata wadda za a ce ita ta hi ƙarhin aure saboda matsayinta ya ce da ke kina cikin waɗanda sun hi ƙarhin shi sai ta ce amma sai dai ba haka nan ba ni ɗiyata an halicci mata ne saboda maza kamar yadda aka halicci maza su ma domin mata ta ce ya ke ɗiyata ki sani cewa yanzu za ki rabuwa da gidan da kika saba da shi za ki rabuwa da rayuwar da kika saba da ita ki tafi tare da wani miji wanda kwata-kwata ba ki saba da shi ba ba ki san shi ba ki tafi wani gida wanda kwata-kwata wannan gidan ba ki san tsarin shi ba ba ki san zubin shi ba shi wannan miji wanda zaki tahiya ki yi rayuwa tare da shi a lokacin da ya mallake ki saboda mallakar da ya maki shi yasa shi ma ya zama wani sarki ina baki shawara ɗiyata ki zama baiwa a gaban mijinki in kika yi haka shi ma zai zama bawa a gare ki kuma zai zame maki ma bawa na kusa wanda da kin ce ehe he zaburo kamar bawanki yace amma sai ke kin fara zama baiwa a gare shi sannan shi zai zama bawa yace ki kiyaye abubuwa guda goma da zan faɗi ki kiyaye su ki rike su da kyau za su zame maki matsayin tunatarwa kuma za su zame maki alheri abubuwa nawa goma in ji ita wannan uwai take maɗiyatta wasiya ta ce abu na farko da na biyu na farko da na biyu shi ne ki yi ƙoƙarin zama da mijinki zama tare da gamsuwa me ake nufi da zama tare da gamsuwa duk abin da ya kawo maki ya ishe ki kin gamsu ke baki da zuciyar kwaɗayi ko zuciyar kallon wana yayi kaza ni ban yi ba wana a ake zama zuciyanki zuciya ce mai gamsuwa ki zauna da shi zama irin na gamsuwa na biyu ki yi ƙoƙarin kyautata zamantakewa ta hanyar saurara mashi da kuma yi mashi ɗa'a wannan wasiyar da ta yi kenan guda biyu ko ta farko da ta biyu ta farko ta ce ta yi ta zama tana rayuwa tare da shi rayuwa ta gamsuwa na biyu ta zamo tana saurara mashi kuma tana yin ɗa'a to wannan ina dawowa gare su a cikin fannonin da zan zano yanzu ina son kawai in zana wannan wasiyoyin guda biyu sai uwar ta ce abin da yasa na ce ki zamo mai gamsuwa ta ce kin ga gamsuwa ita ce hutun zuciya ya ce abin da yasa na ce ki zamo mai kyaukyawan mu'amala da saurarawa da yin da'a domin kyaukyawar mu'amala da saurara ma miji da kuma yi mai da'a shine yake sa a samu yardar ubangiji ta ce wasiyata ta biyu da ta uku ta uku da ta da ta hudu shine ki dora kula da abin da ya shafi idanun shi guda biyu kuma ki dora kula da abin da ya shafi hancin shi shine wasiya ta uku da ta da ta hudu ta uku kenan ita ce ta kula da mi abin da ya shafi idon shi ta hudu ta kula da mi abin da ya shafi hancin shi sai ta yi mata shari ta ce abin da nake nihi kar idan ki kar idan shi guda biyu ya saki ya kalli wani mummunan abu a jikinki kar ki saki ki yarda a ce idan mijinki wanda kika aura ya kalli wani abu mummuna a jikinki kakki ba da wannan damai ko so daya ya ce kuma karki saki ki yarda hancin shi ya sunsuno wani abu mara daɗi daga jikinki ya ce karki saki ki ba da wannan damar ya ce kenan duk lokacin da hancin shi zai ji wani abu ya zama kamshi ne mai daɗi zai ji daga gare ki ya ce ta ƙara gaya mata ta ce ki sani ya ke ɗiyata kwalli da kike ganin shi shi ne mafi kyawun duk wani abin kyau wanda yake saman mai ruwa da kike gani shi ne mafi wato daɗin abin da mutane suke nema yana mai take nihi tana nihin kwalli kaɗai ya ishe ki in kin iya ado da kwalli in kin iya amfani da ruwa da tsarki da ruwa wannan ya ishe ki su taimaka maki a wajen a wajen abin da ta faɗi na cewa kar idan shi ya ga wani mummuna abu a gare ki kuma kar hancin ki kar hancin shi ya sunsunu ko ya shaƙo wani mummunan abu daga cikinki sai ta ce mata wasiya ta biyar da ta shidda shine ki kula ki tsare game da lokacin abincin shi kuma ki kula da lokacin kwanan shi shine na biyar da na shidda lokacin abincin shi da lokacin kwanan shi wannan wasiyoyin da wannan uwai take yana da kyau ku saurare su saurare na basira kuma ku je ku yi tunani ku ƙara zurfa tunani a kansu domin wasu yi ne na mata masu hankali masu azanci wanda ake buga misali da maganganunsu ta ce wasiya ta biyar da ta shidda shine kula da lokacin abincin shi da kuma kiyaye kiyayewa lokacin kwanan shi sai ta yi mata sharhi ta ce ki sani cewa zahin yunwa yana tado hushi anan kika bar mijinki da yunwa yana jin yunwa abinda bai kamata bai bata mare sai ya bata mai abinda bai kai ba yayi hushi sai ya hushi akan shi saboda ɗabi'a ta ɗan adam inda yana jin yunwa saurin hushi gare shi zigin gabacin rai saboda haka kenan ta wasiya cewa ta kula da lokacin abincin shi kar ta yi wasa da lokacin abinci ta dora tabbatar da ya ce ya koshi domin wannan shi ta ta dora samun sauƙin mu'amala sai ta ce kenan lalle zahin yunwa yana tado hushi wato kuma shi kuma abin da ya shahi bata kwanan mutum lokacin da yake kwana ko a mai harguwa ko kururuwa ya ce wannan kuma yana taddo bakin cikin mutum tun yana iya tashi da bakin ciki sai ta ce amma wasiya ta ta bakwai da ta takwas ta bakwai da ta da ta takwas shine ki kiyaye gidan shi da dukiyan shi kuma ki tsare mutuncin iyalin shi da mutanen shi wannan ita ce ta nawa ta bakwai da ta takwas kenan ta bakwai shine ta tsare gidan shi da dukiyar shi ta takwas shine mi ta tsare iyalin shi da mutanen shi kenan ma'ana aka ce mutanen shi duk wasu mutane wanda zai iya kawowa a gidan to kakkai wani abu wanda zai bata rai ko ya fusata ko kuma a gano ita dolowa dai ce ke zaure cikin gidan nan ko so kanya shine ma'anar tsare mutanen shi da iyalin shi iyalin shi kuma duk wasu dangin shi da famin shi karta domin yana cikin sokanci mace ta auri wani miji amma kuma wai cikin dangin shi tana da abokin hada wannan shiriri ta ne da shirme da rashin hankali shi yasa uwan nan ta madiyar tawasiya sai ta ce kin ga tsare dukiya kiyaye dukiya wannan yana cikin asali shine asali ma da tushe na iya tsara al'amurra ya ce kiyaye jama'ar mutum da iyalin shi shi kuma wannan shine kyautata kyautata kula mai kyau ta ce amma wasiyar da zan maki ta tara da ta goma ta tara da ta goma ya ce shi ne karki saki ki watsa sirrin shi kuma karki saki ki saba umarnin shi kenan wasiya ta tara karki watsa sirrin shi wasiya ta goma karki saba umarnin shi sai ta ce domin idan kika watsa sirrin shi to ba za ki amince ma makircin shi ba yaudaran shi da ya gano kin watsa sirrin shi yanzu ta neman hanyar da zai yi shi ma ya yaudare ki ya cuce ki ya ce in kuma kika saba umarnin shi to kamar kin buɗe ƙirjin shi ne duk abin da ya ga dama yanzu zai iya kwasa waye wasiyyar da ta ce za ta yi ta cika ko ta cika ba goma ta ce ko to daga nan sai ta ce tare da wannan gaba ɗaya ina son ya keɗe ta ki kiyaye yin farin ciki lokacin da shi yake cikin bakin ciki kenan ba daidai ba ne ke kina farin ciki kina fara a shi kuma yana bakin ciki yana zillimi ki kiyaye farin ciki lokacin da shi yake cikin bakin ciki ya ce kuma ki kiyaye bakin ciki lokacin da yake cikin horin ciki shi ya ce domin na harko yana cikin tawaya na biyu kuma yana cikin ɓata tsari me na harko ke kina horin ciki shi yana bakin ciki ya ce wannan tawaya ne ya ce na biyu kuma yana cikin ɓata tsari shi yana cikin horin ciki da jin daɗi kuma kina cikin bakin ciki sai ta ce mata lokacin da kika tsananta girmama shi da mutunta shi lokacin nan ne shi kuma zai tsananta karrama ki da darajanta ki lokacin da kika hi tsananta kula da kuma yin da'a ga umarnin shi a lokacin nan ne zai fi tsananta kula da kwaɗayin ya jima yana zama tare da ki ta ce ya ke ɗiyata ki sani ba fa ki iya aikata duk wannan abubuwan da na zano maki ba ki iya aikata su sai idan za ki zaɓi yardan shi akan yardarki amma in dai kina ganin ke yardarki ta hita shi to ba za ki iya aikata su ba ta ce ba ki iya aikata haka sai idan za ki zaɓi yardar shi akan yardarki ya ce sannan dole sai kin gabatar da abin da zuciyanshi take so akan abin da zuciyanki take so ta ce iyata ina maki fatan Allah ya ɗora alheri a kanki kuma na bar ma Allah a jiye ki da amana ki kawai sai ta tashi ta tashi ta tashi a jata a kai ta gidan miji wannan wasiyoyin ta yi mata to wannan wasiya ta farko dama ce maku ne zan karanto muku wasiya guda biyu kamin in fara maku bayani ko to wannan wasiya ta farko kenan wadda wannan uwai mai hikima mai hankali wadda ake ce mata umamatu ta yi ma diyarta haka ta sha bamban da wasiyoyin da tsofaffi ke yi yanzu ko to wasiya ta biyu ita ma wannan wasiya ce ta wata uwa wadda ta aurar da diyarta a lokacin da za a kai diyarta gidan miji ta zo ta samu diyarta daga ita sai ita tana yi mata wasiya a lokacin ita diyai wato tana zubar da hawaye tana kuka ita ma uwar tana kuka kenan wasiya ce wadda take hada da farin ciki kuma da hawaye domin tana farin cikin cewa Allah ya nuna mata lokacin da ta gama tarbiyyantar da diyarta ta gama shan wahalhalun rayuwa da kulawa yanzu gashi auratar da ita za ta yi kenan wannan abun farin ciki ne ko sannan kuma gashi za ta rabu da ita bayan ta saba da ita tsawon lokaci to shi yasa ita uwai tana ma faɗin wannan maganganun tana hawaye ta zo ta sami ta tace ya ke ɗan ɗiyata ya ce ga ki yanzu kin gabato akan wata sabuwar rayuwa rayuwa wadda uwarki bata isa ba ta shigo ta sa hannu ko ta sa baki cikin wannan rayuwar da uwarki da babanki da ƴan uwanki duka ba su da damar su zo su sanya baki a cikin wannan sabuwar rayuwar da kika shigo rayuwa ce wadda cikinta zaki zama ke ta wani mutunci yanzu ke kin zama mallakar wani mutum wanda kuma shi mutumin baya san a ce kowa yana tarayya da shi game da ke ko da wato mutum daga cikin naman ki ya hoto ko daga cikin jininki baya san a ce yana tarayya da ke sai ta ce don haka ki yi kokari diyata ki zame mashi mata ta kwarai ya ke diyata ki yi kokari ki zama kamar uwa a wajen shi bi take nihi da ta zama kamar uwa ma'ana ta zama duk wasu ɗawainiya kenan dai ma'ana dai ba sai na yi dogon sharhi ba tun da na ce wannan ban son in yi sharhi so nake kawai in karanta su ki yi kokari ki zame mashi tamkar uwa ki sanya shi ya ɗora jin keke ce dukkan komi cikin rayuwar shi keke ce komi a rayuwar shi ki sanya shi ya ɗora jin cewa kekin nan ke ce duniyar shi gaba ɗaya sai ta ce mata ki tuna ya ke ɗiyata shi namiji har kullum matsayin shi matsayin ɗan jariri ne amma babban ɗan jariri ta ce haka namiji yake kamar ɗan jariri ne babba yana buƙatar abin da ɗan jariri yake buƙata kenan ba sai na shari ba ko sai ta ce mata ƴar kalma ƴar ƙarama ƴar ƙarama kalma wadda bata kai ta kawo ba in dai mai daɗi ce sai ki sanya mai farin ciki ki sa ya ji daɗi ki sa ya saki baki yana jin daɗi ƴar ƙarama kalma mai daɗi wadda ke kika rena sai ta sanya shi farin ciki sai ta ce mata ya ke ɗiyata karki mai da mijinki karki sanya shi ya ɗora jin cewa kamar ya takura maki da ya auro ki ya dawo yana zillimi yana tausaya maki yana ganin wai auro ki da yayi yanzu ya haramta maki zama da iyalinki ya haramta maki zama da ƴan uwanki da faminki da danginki da uwayenki yace karki yarda ki bar mijinki ya ɗora wannan tunanin ki nuna mashi lahiya launi ya ce domin irin wannan tunanin in kika yi ƙoƙarin tusa ma mijinki shi sai ki tsana irin kamar ki ta zaune kullum kina yan kwalla da abin da ya dan hari sai ki sa ɗora tunanin shi ya cuce ki yanzu ya rabo ki da iyayenki ya rabo ki da danginki ya saki cikin wani hatsari ya ce a'a irin wannan tunanin in ma ya zo maki ta ce to ki sani shi ma ai haka nan ne shi ma ya rabu da uwayen shi ya baro famin shi saboda keke kadai duka ya baro su sai ce amma dai bambancin da ke da kwai tsakaninki da shi kamar irin bambancin da ke da kwai ne tsakanin namiji da mace ya ce ita mace kullum kullum ita mace zuciyanta tana wato tunani tana shauƙi zuwa ga gidan da ta saba inda aka haife ta da gidan da ta girma gidan da nan ta yi karatu kullum ita tunaninta yana can ya ce shi ne bambanci ya ce amma dai dole ɗiyata dole ki yi ƙoƙarin saba ma zuciyanki da wannan sabuwar rayuwai wadda za ki shiga sabuwar rayuwa wadda babu makawa dole sai kin koye ta tare da wannan miji wanda ya riga ya zama shine matsayin mijinki ya riga ya zama shine matsayin makiyayi a gare ki ya riga ya zama wato shine oban ƴaƴanki yace wannan ha ita ce sabuwar duniyarki inji ita oyi take faɗa mata tace ya ke diyata wannan wannan zaman auren da zaki zuwa ki shine rayuwarki mai daɗi ta yanzu in kika gyara ta kuma shine rayuwarki ta nan gaba yanzu ya rage gare ki ko ki gyara ko ki bata ce wannan auren da zaki shine tushen wato haihuwar da fami ma'ana famin ki ne yanzu zaki assasa kenan ma'ana wannan shine famin ki da ke da mijinki wanda kika aura wanda ku bi ne kuka yi tarayya a wajen ƙarƙaro shi da ƙera wannan famin ta ce ya ke ɗiyata mammaki da babanki su wannan zance ne wanda ya riga ya wuce kai ki tahi a zuciyanki kina ta tunanin mamma baba ta ce wannan zance ne wanda ya riga ya wuce ta ce amma fa ba ina nihin ba kwata-kwata ki mance da uwarki ko ki mance da babanki a'a ko ki mance da ƴan uwanki ta ce ba haka nake nihi ba domin su ma babanki da mammanki da 'yan uwanki ba za su taɓa mancewa da ke ba har abada ba za su yi waci da ke ba ni ma ba ni nihin ki yi waci da su ta ce mata ya habibati ya ki ɗiyata masoyiyata ta ce ta kaka ta kaka uwa za ta mancewa ma da baskacin zuciyarta wani wato rabin tsokar jikinta ta ce ta kaka za a uwa ta iya mancewa da wannan abinda kawai ni nake nema gare ki ta ce shi ne ki ƙaunaci mijinki kuma ki yi rayuwa tare da shi kuma ki yi ƙoƙarin samar ma kanki jin daɗi na rayuwa tare da wannan sabuwar rayuwar taki da kika shiga daga nan ita kuma wasiyanta ya ƙare to waɗannan wasiyoyin guda biyu na fara da su saboda mahimmancinsu kuma da yawa daga cikin malamai suna karanta su a matsayin wasiyoyi wanda tarihi ya aje masu ɗimbin mahimmanci a matsayin wasiyoyi kaga wannan matan da suka faɗi wannan ba annaba bane su ko annaba ne ba annaba bane kuma ba ma sahabbai bane amma dai suna cikin mutanen kirki masu hankali masu hikima kuma masu ɗabi'u na ƙwarai wasiyoyinsu sun yi ko ba su yi ba sun yi wasiyoyi ne masu amfani masu tsada inda lokaci yana isa da duka kowace sai in yi sharhin su kwata-kwata amma dai na so in karanto su ne haka dunkule yadda suke saboda in ji ga karatun da nake son in yi shi kuma karatun da nake so in yi ina son ne in karantar da ku 'yan makaranta wato salo na zamantakewa ta aure wanda ya kamata duk wata amarya ta yi amfani da shi kuma wannan karatun ina fatan duk wata amarya da za ta huta daga makarantar nan ko kuma mata riga ta huta a kai bata ta saurare shi kuma ta yi aiki da shi ta jarraba in ta jarraba ta gaba yayi sai ta yi waci da shi ƙarya ne mutum ya jarraba ya ce ba yayi ba kwata-kwata domin tsari ne na Allah da na annabin Allah to amma sai dai me sai dai lalle ana iya samun wanda kwata-kwata ba ma ya iyawa ne saboda shi Allah bai halicce shi ba don ya ji daɗin rayuwar shi Allah halicce shi don ya sha wahala ya zama wato kasir gumin mutum gashi nan dai kawai gashi ga kamar shi kusa cikin mata akwai wadda ita ballagaza ce kawai to in ke ballagaza ce ya za'a sai haƙuri don haka waɗannan kuma salokin kamar kwamfule ne akwai wanda ya kamata a ce shi mijin shi aka karantar da shi ya riƙe su su kuma su goma sha wani abu ne ɓangare wanda ya kamata a karantar da shi miji akwai wanda ya kamata a ce ita amarya ita aka karantar da ita su ma su goma sha wani abu ne waɗancan wanda ya kamata a karantar da miji ni ina son in karanto su ina buƙatar awa biyar waɗancan waɗannan wanda ya kamata a karantar da mace ina son in karanto su da kyau tare da sharhi ina buƙatar awa biyar don haka kenan yanzu menene za a yi ɗan karantowa ne za a yi a fara sai a bari wataƙila a ci gaba gobe a idan ko kuma wata rana da amma waɗanda suka shahi shi miji na taɓa karanta wasu daga cikinsu da wani ango ya gayyace ni a garin da ƙwaro domin walima ta amaryan shi sai na yi mashi wannan muhadaran na karanto ina cikin karanto su ko na karanto guda hudu kawai sai aka ce ai lokaci ya yi awa biyu da rabi ta yi ina ta yi a isa haka nan na tsaya to kaga kenan sai na gano suna bukata awa biyar kenan in ana son a karanto su duka gaba daya to don haka yanzu zan karanto ko da guda biyu ne ko uku cikin abubuwan da su ake ce masalo na zamantakewa a bangaren wanda ya kamata amarya ta rike su da kyau kuma ba ma amarya ba ko shekara ki tamanin a gidan miji in kika jarraba wa'annan za ki ji daɗin zamantakewa ki kun ba za ki taɓi ba amma idan ya zamana mace ba ta yin wannan kuma ba ta damu da su ba to irin su ne za ga ƙarshe tana nan tana lalaban ina wai wani boka yake ko ina wani malami yake wanda ya iya shawo kai ko iya kamo kai ko alamin tsibbo ko boka ko kuma ya za ta yi amma idan kin san wannan kuma kin rike wannan shine bokanki kuma ya ma hibokaci wani abin da zan zano ya hibokanci ci wallahi ya hibokanci domin akwai lokacin da mace idan ta jarraba a cikin zamantakewa ta tare da mijinta tana kiyaye waɗannan ababen kawai sai ga wasu daga can gefe suna kawai an yawa na ba sihiri ba ne yin mata hanyar da ake gaza ko kuma ko yau ai babu wani sihiri sai kiyaye gaskiya da bin Allah wannan ya hidu wanda ya yi da ce shi miji zai san abin da ya dace ya kiyaye kuma ya kiyaye ita ma mata ta san abin da ya dace ta kiyaye kuma ta kiyaye shine sai a ce rayuwarsu ta zama kamar wata 'yar karamar aljanna a duniya amma in mata ta zama ballagaza miji ya zama bartaki to yaya da ballagaza da bartaki an haɗu sai an yaya sai abubuwa su lalace ko kuma ya zamana ita matai ta kwarai ce ita tana da ɗabi'unta na kwarai kuma tana da salanta mai kyau tana yi iya iya wanta tsakaninta da Allah amma mijin bartaki ne ko kuma shi mijin ne yake da ya sani amma matai ballagaza ce bartayayya ce ita ma kaga ba yayi ko amma yana ɗanyi domin in ɗaya ya tsare ɗaya bai tsare ba to na lokaci shi ɗan yana iya tasiri akan ɗaya don haka waɗannan abubuwa su ne abinda malamai suke ce ma fannin ta'amul wato fanni na mu'amala a cikin zamantakewa ta aure idan fanni na mu'amala da kuma hanyoyi waɗanda ya kamata wannan abubuwan da zan zano maku idan za a yi ma mace aure a wasu garuruwa akwai makarantu na musamman da aka ware can ake kaita ta yi sati uku ko wata ɗaya ana karantar da ita wannan darasi muna wurin muna da wannan makarantar ba mu da ita me yasa saboda watakila ko auren ne bai da mahimmanci ko kuma har yanzu ba mu yi da wayewa ba ne babu irin wannan makaranta amma ku bincika ku ji ko nan makwabta kusa kusa kasashe nan akwai akwai akwai makarantu irin wannan wanda idan mace za a yi mata aure za a kai ta wannan makarantar a karantar da ita salo na zamantakewa da wata ta iya zama mahardaciya qur'ani ce amma in banda qur'anin nan ba abin da ta hardace cikin kanta to tilawa tana yi ita kaɗai don haka kenan kowace mace da ma wadda take amarya ce za ta yi aure da ma wadda take aurenta ya yi shekara ɗari amma tana nan tana fama da matsala tana ganin kayi ita wannan aure kawai a dai zauna daidai dai ibada kawai amma ina to duka idan ta jarraba biyayya ga Allah da annabi akan dokokin ta samu sauki da izinin Allah ko ta samu canji abu na farko daga cikin waɗannan salo guda goma sha da nace zan zanu na farko cikinsu shine ana san wato amarya ko kuma mata aure ko ba amarya ba ce ko shekara ta ɗari da aure ana son ta zama ta koyi salo na sakin huska ga mijinta salo na sakin huska da kuma iya tarban shi da wannan shine na farko salo na sakin huska da iya tarbe wannan a dunkule kenan a kuma sharhi a bayyane abinda ake nihi da salo na sakin huska shine kar ta zama ita kullum ita amarya ce amma kullum cuwun cuwun take kamar dai an bata wani dagumi an ce an yi dariya ya kari kullum cuwun cuwun huskar ta baki kirin yadda kasan hadari ya haɗa gabasa lokacin ut ta kakalli huskar ta zai ganta baki kirin ba dariya ba fara'a ba alamun gulmishi kawai haka nan sukum sukum an shiga za ta ta yi ta shi ta ɗora yi hakan to yana da kyau ya zama amarya ta koyi salo na sakin huska ga mijinta kuma ta koyi salo na iya tarban mijinta lokacin da ya dawo daga aiki ko kuma lokacin da ya shigo gida ta ta tarbo shi amma yaya ne tarban kai haka nan ta zashi sun bukai sun bukai ta je ta tarbo shi a'a ba haka ake nihi ba ai aka ce tarbe abubuwa da yawa ne kuma aiki ne ja raguwa ba ta iyawa na farko cikin tarban mijinta lokacin da zai dawo daga gidan shi akwai buƙatar gidanta ta share shi kwas kwas kwas kwas kwas zama gidanta a share na biyu cikin tarban mijinta akwai buƙatar ita da kankanta ta zama ta yi wanka wanka na ƙarshe ta ƙura kanta wajen wanka ta yi kwalliya ta yi shiri duk abin da ya kamata ta shafa ta shafa duk abin da ya kamata ta matsa ta matsa duk abin da ya kamata ta murza ta murza duk abin da ya kamata ta linda ta linda duk abin da ya kamata ta diga ta diga ta yi ɗige-ɗige shahe-shahe mace-mace duka ta ram-ram-ram-ram-ram ta cakire ta yi kwalliya ta zaɓo kaya wannan dai can na ƙasan akwato wanda sai in za a biki take sanya su su ake so ta ɗauko wajen tarbi ta ɗauko su kasan kaya to ba dai sai na yi wannan karatun ba shi sa kaya shi ma karatu ne na musamman wanda ake koyo amma ɗan abin da zan ɓanɓasa ciki shi ne shi sa kaya yana da alaƙa da ita matai ki kalli kan kiki ga wace irin halitta Allah ya maki tana yi wa Allah ya halicce ki baƙa kuma baƙin ki ya ƙona yana walƙiya ai wannan ba muni bane ba ko ba muni ba shi bane muni to sai ki kalli akwai kalan kayan da ake son macen da ita baƙa ce ta sanya wanda sihi sun yi macin tare da ita in ta sanya su a matsayinta na baka ta zaɓo akwai kular ya kamata ki ƙware wajen zaɓar kala kala wanda ya daidai da baka sai ki sanya a matsayinki na baka kake rena kan kice sai kin borodi kin zama hara wannan shirme ne da shiririta ha ki a matsayinki na baka akai kalan kwalliya har masu kwalliya 'yan duniya na zamani yanzu suna da kayan kwalliya da salo na kwalliya wanda sun yi tanadin shi ne saboda macen da take da bakar fata ko babu ha to ki irin shi ake ni ita waccan 'yan duniya ce ke bar ta yi saboda duniya ke kuma ana wato zaki ne domin ke amarya ce ko kuma domin ke mata aure ce zaki domin ibada domin neman kusanci ga Allah ta kuma can za ta yi domin shashanci da iskanci in kuma ke ba baka bace kirin roɗi-roɗi ciki to akwai kaya wanda suke daidai da roɗi-roɗi in kuma ja ce akwai kaya wanda suke daidai da wadda take ja in hwara ce akwai in toka-toka ce to kenan koma ce iri ce ki kalli yanayinki sannan ki iya gano wai ke a irin halittar da Allah ya maki wani kaya ne wanda in kika sa sun yi ɗauka ido akwai wadda ita har yanzu bata ga wannan karatun ba kuma tana shirin aure ba ta da wannan ilimin kwata-kwata tunda take ita har yanzu bata gano wai wani kaya ne suka fi daidai da wannan wata tata ba ta da wannan fasaha ba ta da wannan ilimin ba ta sani ba to wajen tarbe ana son ki zabo kayan da suke iya tashi daidai da kiranki ki kwalliya ki shiri ki gyara gida kin kare sanwa kin gyara abinci kin fesa turare a cikin ɗaki da cikin gida komi tsaf komi kwas ta abin da ya kamata a gyara kin gyara babu wata guntuwar shara a cikin gida a shi in kina da ɗaya babu wani guntun kashi da aka yi ba a kauda babu wani tumbuɗi babu wata madara da ta zube babu wani kwanoni batsatsa babu wannan in kika yi haka mijinki tana yi wa ɗan dako ne bawan Allah yana can ya tafi yana ta dako ana, ana buga mai buhu bisa kai ana aza mai buhu ga baya yana shan wahala yana tuntuɓe da ƙunƙu yana taka ƙashi da ƙusa wani yana marin shi wajen gardama wani yana cin kwalashi ya sha wahala iri-iri wajen ya nemo maki saboda ke yake wannan wahala ya kamata in ya zo a ce dikin mantar da shi da wannan bakar wahala abubuwan da ya haɗu da su a waje na kunci da na zugi da na matsalar rayuwa na Allah daidai ne a ce ya shigo gida an ƙara mashi a kamata yana shigowa kawai sai ya ganki kin yi wani irin zama kina kina mulmushi sai ya buɗe ƙofa ko kuma kin taso kin tunkaro shi tamkar dai wata ya kwana goma sha biyar kakinan kina walƙiya kin tunkaro shi tare da wato sakin huskanki ba wai da huska kicin kicin ba da wata kota ya fita a'a kin saki huskanki kina farin ciki kina fara'a kin tunkaro shi da ya kalle ki sai ya ji wani sanyi sanyi yana nan ya zo da bakin ciki da zugi da kulli a zuciyan shi ya zo wana ya yi kaza ya rikici da wane wana ya ci kwallo shi ya shaƙe shi wana ya ture shi wana ya yi kaza duk matsalolin da ya haɗu da su a waje da ya buɗe ƙohon shi ya ganki sai ji waɗancan baki ɗaya sun goge sun koma zero zero in ya kalli dama a cikin gidanki ya ga ya ƙara jin daɗi yadda ka san ya shigo wata aljanna gidan kin gyara shi yana buɗo ƙofa ƙamshin turaren da kika faɗa wanda kika baza a gidan shi fara bugo hancin shi ko ina ƙwas in ya kalli nan tas can daidai komi lahiya lau ga abinci shirye a gyare kuma kina mai sannu da zuwa da 'yan kalmomi masu daɗi no problem idan kin ɗan mai buzu ko da guda uku ne a lokacin da zaki tarbo shi guda ga kwancin dama guda ga kwancin hagun guda ga goshi in akwai wani abu ga hannun shi da ya zo da shi ki ɗan karɓa wannan ba salo bane mai kyau malamai suka faɗe shi suka ce duk wanda ya jarraba shi yayi zai ji daɗi kuma yana cikin salo wanda mace ne ya kamata a ce ta koye shi magabata haka nan suke yi waɗanda suka rayu gabanin mu musulman kwarai haka suke rayuwarsu akwai wanda ake buga misali da shi a wani malami cikin tabi'ai manya wanda ake ce mashi abu muslimul haulani abu muslimul khawlani lokacin da ya auri wata ɗaya arziki cikin sha'auran nashi yana buƙatan karatu ko akwai karatu da ya auro ta ita ma mace ce mai kai mai ilimi ba jahila ba kwanku a lokacin da ya auro ta ta zo gidan shi sai ya zamana yana jin daɗin zama da ita to saboda su musulmai ne ba wai maguzawa ba dan wani doka yake wai rayuwa irin ta tura ko ta maguza ita ce rayuwa mai daɗi kayan banza duk in ya zo ya dawo daga masallaci an ƙare daris ko an gama sallah to idan zai shigowa gida da ya tunkaro gidan kabbara yake sai ce Allahu akbar yana yin kabbara ita ma ƴan kwali sai daga can cikin gida sai ta amsa in ta amsa da ya tunkaro kohar gida ya buɗo gida ya ɗan shigo sai ya ƙara yin kabbara ita ma sai ta amsa mashi da ya kawo gab da ɗaki ƙofar ɗaki zai shiga sai ya ƙara yin wata kabbara sai ta ƙara amsa mashi tana gama amsawa ta kawo daidai inda yake sai tarbe to ba sai an gaidi sauran tarban ba wanda take mashi amma dai daga cikin tarban da take mashi sai ta karɓi takalmin shi domin zai shiga ɗaki take dukawa ta buɗe takalmin sai ta riƙe ga hannunta yana da wani ɗan mayahi irin wannan malamai ke ɗan yafawa sai ta amso shi ta riƙe a kanta tana mai sannu da zuwa da kalmomi masu daɗi yana wucewa ta ya zauna kai abu na farko da take yi kawai sai ta ɗauko abinci ta kawo mashi wannan tarbe ne ko ba tarbe ba ne tarbe mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne to saboda haka in sun da na faɗi maku cewa tarbe da sakin huska shine na farko kuma shine fanni kyautawa daga cikin salo wanda ake son a ce amarya ta san shi ba wai jahila bace wannan bangaren ta san shi ta goge banda ma abin da aka yi har tana da wani ƙari cikin kanta haka ake so to ki imajinan yanzu ango ne ko kuma miji ne ba ango ba gashi nan ya tafi waje wajen neman halal ya sha wuya ya haɗu da matsaloli iri-iri da jarrabawa sun yi cicaniya da 'yan duniya an haɗa an tashi an taka ƙaya da ƙashi da ƙarangiya an hau tudu an hau kwari an sauka duka duk halhalun da ake haɗuwa da su a waje duka ya sha wuya ya zuwa ya sha wuya zuciyar shi tana cike da kunci na rayuwa da matsaloli na mutane yanzu gashi nan ya tunkaro gidan shi wai amarya shi ce zai je wajen amma ko da ya buɗe gida sai ya ga wani kwano gashi nan kace-kace da dawayya na ta biya shi ne abu na harko da ya fara gani ko da ya duba can sai ya ga wasu kwanoni walwace gasu nan na abinci sun yi dauda kace-kace ko da ya dan shigo ya kara turo kai cikin gidan sai ya ji kuwa da zagi kai na ci ba baki ran kashin rarfutumar kan kan kan kaza kaza kaza billahi lazi na ci kaza na ci kaza na ci kaza kaza kaza kaza kai ka ci gidan kai ba kai tsegumi da ihu da kuwa da zage zage sai ya ji wannan shine a cikin gidan kan kamar da ya kawo wata shaidaniya ko wata ibilisi ya aji a cikin gidan sai zamana wannan shine abin da ya ji a lokacin da ya shigo ya duba ya ga gida kace-kace kamar kwandon shara yana ƙara gaba sai ji wani wari ya surnuka ya tudu ko da ya duba nan gehen shi na hagun sai ga a ashe ɗanɗan shi ne ɗanɗan shi ne bara'u ya kashi gashi nan tuli guda ɗan guntun kashin nan gashi nan tuli guda ba a kwashi ba ko da ya ƙara sai ɗanɗan shi bara'un kawai taso da kashin ba a wanke ba da rigar shi kaca-kaca ta yi daban-daban tana karni tana wari da wani dajine na majina ga hancin shi da wasu kamtsorin ido da wasu haƙori sun yi dace-dace ya sha kuru kuma sai ya rugo ba ba ba ba yaya za ka ji tsawa ko ba tsawa zai mai ba tsawa zai mai in ma kina nan ke zai matsawai ciki kamadanki kamadanki yana zai amanu da kawai nan ba ma ɗanshi ba ne don shi ba haka yake sai ga ɗanshi ba haka tun daga nan ya fara nuna shi saboda tsananin bakin cikin da kika tura mai kamawa yake cewa shi ba ɗanshi ba ne yana nihin shi ba haka ya kamata ɗanshi ya kasance ba kama ɗanki kama ɗanki ku caka na ɗanki ne dama daidai ke a haka kuma sai ya shiga ɗaki daidai inda ya kamata ya zauna idan bisa salon ne ko bisa gado ne ko bisa kujera ne ko bisa tabarma a daidai nan sai tar da wata madara ta malaye ta nan azumi ta malaye yana haka zai dan gincira sai ya ga bibiro nan na dan shi wanda ake bashi madara da shi gashi na bisan shi ne zai a jakai idan haka ya faru matai ta tunkaro ita kuma kawar wata aljana da wasu ballagazan kayanta masu tattasai a gehe da kuhan tumatiri da wane ne da kuma haƙorinta wanda sun yi masara-masara can washar sai ta tankare ta sanin ka mai gida Allah ko da ta ce sannin ka ji daɗin wannan sannan na zawowa ƙyale ta kawai shiga harkar shi wannan tarbe ne mai kyau wannan ba tarbe bai ne kyau to in can can waje ya zo da kunci da faɗin ciki da zugi da matsaloli yanzu in ya shigo karuwa za shi ko ragewa wallahi ba su ragewa karuwa za shi dan haka kawai haka nan bake san ma me kika yi ba kawai sai ki ji bala'i ta ko ina ratatatata ana ta hawa kan ya ke baki san ka zaka zawa ta baki tsawa kamar zai kwaɗe ki saboda can ya jiyo haushi kuma ya zo nan wurin haushin ya karu da bakin ciki saboda haka idan salo mai kyau shi yasa idan mace tana da maɗiya tana da yara cikin salo na tarban mijinta dole kamin ya shigo gida lokacin da ta san lokacin shigowan shi ne a ce su kansu yaran gaba ɗaya kada zama raguwa ragwanci matsala ne su kansu yaran nan gaba ɗaya ta masu wanka kwas kwas kwas kwas kwas ta sanya masa kaya suna walƙiya idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura kagan su sai kai ribin wani lu'lu'i ne ga sunan kamar diamond suna walƙiya kawar taurari a cikin gidan guda can guda can yana shugawa kekin tarbo shi su ɗiyan sun zo da gudu sai shi wani farin ciki da wani daɗi ga kamshi ga gida gyara kwaskwaskwas ɗan shi in ma ɗan bai taho ba shi shi zai ɗauke shi taho ɗana ɗana taho yanzu kin ga bai ce ɗan ki ba ko zai hwashe baki ce taho ɗana he daga shi yana yaya ne dana yana jin daɗi yanzu kan ga bai jingina maki batun da abin farin ciki ya ce ɗanke makama ɗanki to don haka tarbe mai kyau da sakin fuska wannan shine salo na farko kuma yana da matukar mahimmanci yana da matukar mahimmanci a riƙe shi kuma wadda Allah ya arzuta ta da yin aure ta zama amarya ta saki ta mance da wannan wasiyin a matsayin ta ɗaliba 'yan makaranta mi yasa za ki zama 'yan makaranta ɗaliba amma ki je wajen aure wajen zaman aure da mana ke baki ma san yanda ake rayuwa ba kawai ga kinan dai wata kamar kura ta shigo gida ko kuma kamar an kawo ta tunkiya ke abin da kika hi ganewa kai a kawo abinci ki kamci abin da kika gogi ce kwari gare shi a kawo abinci ko wani abin sha ki farin ciki ki canji kaza ki canye ta wannan shi ne kai kika iya amma wani salo babu shi a cikin kanki wannan kuskure ne matsala ne kuma ba a nan makaranta ba ni fatan da nake duk wata makaranta ta islamiyya ta ahli sunna a ce malaman makarantai suna kokarin karantar da yan makarantai don wadda bata wadda bata zo makaranta ba wadda ta zo makaranta ta bambanta da wadda bata zo makaranta ba yau shaje zama ke yan makaranta ce ɗaliba kin yi karatu shekara guda kina zuwa makaranta ko shekara biyu ko uku amma ga kinan an maki aure irin yan talla ba wa ina nihin talla kuma wato wani babban mugun abu bane tun nan maradi galibi aikin kenan ko to irin dai yan duniya yan tasha wadda ita ba ta yi makarantai ba a rayuwanta talla kawai ta iya makarantai kwata-kwata ba ta taɓa yi ba sai zamana da ke da ita duk ɗaya ko kuma irin ta ita ce za ta zawa tana wayan maki da kai ke ai kaza ake yi kaza ai a irin wannan da sun zo maki kawai ki saurare su kina kallon su karke kin riga kin san yanda ake da zarar ta maki bayanai na banza ki bar mata kayan ta nan wuri wata wadda za ta zo ta zuga ki ko ta ruda ki ke kaza kaza kaza ki saurare ta karki ke ganin ta duk ta inda ta hoto tsohuwa ce ko sabuwa ce ko ma wace ce inda za ta yi maki bayanai irin na jahilci na tsimuwa kin riga kin san kin san abin da Allah yake so da abin da annabi yake so dan me zaki sake shi ki kama na wani mutum can na banza da wuri salu na biyu ko mu tsaya nan salu na biyu wanda ya kamata a ce amarya ta yi kuma tarihi bari in na zana wannan na biyun watakila sai mu tsaya nan ko sai a bari gobe sai a zo a dasa ko kuma wata rana daban salo na biyu wanda ake so a ce mace ta rike kwarai kuma ta, tura ya cikin kartin memuwar ta kwalwarta ta aji shine wato kula da tsabta da kwalliya tsabta da mi tsabta da kwalliya wancan hashi da ba wannan na faɗi wancan abin da nace cewa nai sakin huska da tarbe shine na farko ko sakin huska da tarbe wannan kuma na biyu tsabta da mi da kwalliya tsabta da kwalliya suna da matukar mahimmanci wanda wasu mata da yawa ba su san ma matsayin shi ba a cikin zaman aure musamman irin matan da sun saba da zaman aure sun yi shekara goma zaman aure ko shekara ashirin kai sai su dogara wayar nan yanzu an riga an saba da juna haba baban wani ne kuma hasi na wahalar da kai na cikin nan a gano yanzu a'a wai ɗansu ɗansu goma ko ɗansu tara ko ɗansu takwas don haka wannan ai abin ya riga zama jiki don haka shi sai ya zo ya nemo jallabiya jalam jalam ya zo da babban cikin shi ya zaune ba ruwan shi da kwalliya da shiri ita ma haka sai ta nemo muna fata ko kuma ta nemo wata ma barkakkar riga ko kuma ma kawai zane ya ishe ta ta yi ɗarma gaba sai ta yi zamanta haka nan kanta kama 'yan mahaukaciya inda za ta fito waje a haka da gudu yara za su ɗore ga wata na tana tunanin mahaukaciya ce kuma wai a haka mata aure ce kuma zaman aure take yi kuma wai musulma ce ta yarda zaman aure ibada don Allah ba dole a ɗora samun matsala ba cikin zamantakewa ta aure mutane ne suke rayuwa a cikin jahilci kuma gani suke da'a suke ma Allah musulunci suke dole a ɗora samun matsala addinin ma an saki an yi nisa da shi kwalliya ɗabi'a ce ta mace kwalliya noman mace wato aikin mace ne nomanta ne kayanta ne sana'arta ne nata ne ita ce gwana a cikin tsarin kwalliya don haka aka samu mace ba kwalliya mai take nihi kenan mace ba kwalliya Allah da kanshi fa cewa ya awa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin a cikin ayan nan Allah yace an halicci mace cikin kwalliya kwalliya cikin jinin ta take shi yasa mace in dai mace ta cika mace ba ta iya rayuwa ba ta yi kwalliya ba ko shekarar ta 83 ba ta yi a wani kinga mace ta fara barin kwalliya to yanzu ta fara hudda kan ta ne kwata kwata daga cikin layin mata shikenan yanzu kawai ta sallama ma duniya ita na haba me muke nema yanzu kenan yaushe za ta yi kwalliya to mace ba ta iya barin kwalliya sai ta yi ko da mace aure duk yanda mace aure ta lalace ba ta daina kwalliya amma sai dai akwai lokacin da inda take yin kwalliyan bai dace ba sai in ana biki ko ana fati ko faci ko ana wani abu daban kawai sai ta rangada kwalliya ta ɗauki kayanta na alwarma ta sanya in ta sanya kawai sai ta tahi taɓaɓar taɓaɓar ta tahi ina zata wajen biki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu tsakaninki da Allah amarya ki yi awa guda kina wasa da labba ga madubi kina kwalliya tsakaninki da Allah amarya ki yi awa guda kina ɗan kyarce-kyarce har kina ta daina mulmushi ga madubi ashe dan ki je wajen biki ne wannan kwalliya ba wai dan mijinki ba kika yi tir an yi bari kuma an yi asara wallahi an yi asara ko ba yi ba wannan bai ma kamata ba dora lissafa ta cikin masu hankali in dai ya zama na ke macen aure ce amma a rayuwanki baki da lokacin da za ki yi kwalliya da shiri ki yi tsabta ki gyara kanki saboda mijinki sai dai ki yi ki shirya ki wahalar da kanki awa biyu kina shirye-shirye kina ta matsa-matsa da shahe-shahe ashe dan ki hita ne gurin ki guda daya shine in kin je wajen biki abukan ki ce kam masha Allah lalle ta tanko fa kin shirya ha ki yayi wallahi ba ka suke cewa ba sai ta da an ce mata kai sai ta saki hakori tana dariya dan Allah wannan mai hankali ce in ana gangami ana neman limazan cewa ana neman wadda take ta gigice ko wadda take da ɗan matsala da tabu-tabu don Allah ba ya kamata a gwada ta ba ko ita ce ya kamata a tsaye da mai gangami a ce mai diba ga gani ita ce domin macen da take macen aure amma ya zama wai ita cikin auren ta auren gaba ɗaya bai da wani kaso cikin tsarin kwalliyanta ita ba ta ga lo- ba ta ga abin bata lokaci ba kenan da annabi ya ce aure ibada ne ƙarya ce yake yi kenan da Allah yake faɗin falalar zamantakewa ta aure yake faɗi wannan dizancan banza ne ke da tunaninki za ki aiki yanzu ki aiki da abin da kwakwalwarki ta shara maki na shirme sai ki saki tsarin Allah da tsarin annabi to Allah subhanahu wa ta'ala cewa yayi wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha daga nan sai yace a gaba yace wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kar su saki ma su bayyana kwalliyan su sai garin ai mace ba ma asan ki bayyana kwalliya ko ina a duniya sai wajen mijinki shine wanda aka hisan ki bayyana ma kwalliyanki amma in kin kwalliya dan bartaya kin je kina gwada ma abokan ki suna kai kin yi fa wallahi kin yi kai kin iya gaskiya shiri kin haɗu to sai ne in sun ce kin haɗu dukkan yanzu da zaka ji ba cikin garin nan za ka ga shaguna na kayan kwalliya sun yi yawa ko ba sai yawa ba kayan kwalliya na mata sun yi yawa kuma ana saye ko ba a saye ana saye wannan yana nuna kenan ana yin kwalliya ko ba a yi to sai dai inda ya dace a yi ne ba a yi can inda bai dace ba wajen shiririta da shirme ne ake amma inda ya dace a yi ne ba a yi akwai mata waɗanda za ka ji wai suna koken ita wallahi mijinta da ya shigo butsili butsili ya huta amma ni jin daɗin wannan abun wallahi kwata kwata bai sai ya zauna Ah, ba ki tsayawa ki yi nazari ki gano watakila in ya shigo guntun kashi ne yake tarda cikin gidan kuma ya tarda ki busun busun babu wani abun farin ciki ko abun annashawan da zai tsaida shi aiki makanki lissahi da kanki ma ke fa mace ce halittar da Allah ya yi maki kadai laushin jikin da Allah ya halicci mace da shi da kuma diri da sifa da tsari wanda Allah ya kirkira halittar mace shi kadai ya ishi ya karya zuciyar duk wani namiji ko shi ne sarkin masu girman kai na duniya ko bai isa ba wallahi ya isa shi kadai to ina ga in ta hada da kwalliya da tsafta kaga yanzu ba wai zancen karya zuciyar wani namiji ba a'a kwatsantsana zuciyar shi za ta yi ko shi waye Na haka mace Allah ya halicce ta da salo kuma ya hore mata wanda in ta yi amfani da shi ba ta sha wuya ba cikin zaman aurenta ba za ta sha wahala ba sai dai ya zamana shi mijin ya sha wahala domin in tana kashe kanta wajen yin wannan kwalliyar To, ina ta dai maku bayani da yake na ce maku dama akwai bayanan da maza ya kamata a mashi ko? To shi yasa, duk da kaga bangaren kwalliya akwai wanda suna da ma alaka yanzu bangaren kwalliyar da ake zance kwalliya da tsabta. Wannan ina zancen shi, ai akwai ai kayan kwalliyar ma sai in shi a- a- ango ya kawo ko? To akwai wanda shi haushi yake ji ya bada kayan kwalliya. An ce kakan kalla bai kawo. Bai sauwa bai kawowa. Amma ko bai kawo bai sau idan wata hanya ta samu ke kin same su kin jarraba watakila in ya ga amfanin su zai ci gaba da kawa duk wasu kayan kwalliya na zamani wanda musulunci bai haramta ba ya kamata a ce ɗiya mace tana aiki da su a wajen gyara kanta da wajen tsabtace jikinta don ana zancen ma tsabta shi wannan mu musulmai kamata ya sai dai wasu su yi koyi da mu amma abin takaici abin baɗin ciki in za ka samu ana zancen tsafta ko kalliyawa sai dai musulmai su yi koyi da wasu kafirai saboda yadda muka saki asali mu da addinin mu na musulunci shine ya zo da wannan annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an taɓa yin wani ɗan adam kyaukyawa irin shi an taɓa yin wani gwanin tsafta da kwalliya irin shi baka san shi bane je ka karanta tarihin shi da sirin shi kwasi yake fasi yake tasi yake tsab tsab tsab tsabal tsabal haka yake sallallahu alaihi wa sallam gashin shi kyakkyawa huskar shi subul kakal subul gashi yana shafa mai ga gashin shi yana fesa turare kai zuhan shi kadai ta fi wani turaren duniya kamshi mata ke zuwa neman zuha annabi in yana kwana ana katsawa ana basu saboda tsananin manzalisin sallah bai san kazamta ba ba shi bane wanda ya karantar da mu cewa ababe guda biyar suna cikin fisalul fitra ababe biyar wanda yace wannan an halicci dan adam da su suna cikin abubuwa na eh, halitta cikin su yace akwai aske gashin hamata ko bai ce ba ya kamata a ce amarya da gashin hamata ta tuzu eh bai kamata ba amarya da gashin hamata ga yanayin ya taru ana iya tsoro bi da shi annan akwai matsala ba wai amarya ba ko mace a akwai akwai cikin matan aure wadda ta ga ta dan yi shekara biyar ko goma da yin aure to ta kafa tara shi kenan kamar kitso za a mata nan gari shi gashin hamatta jama'a kun ga ai annabin mu bai ji nauyi ba wajen yama al'umma shi bayanin cewa dora aski ba ko da wani mashi yake abin jin kumya ne ya dora faɗin shi ni ba ruwa na nan bayanin da zan muku ko ko nicewa za ku cikin ƙasa can matsalan ku ne saboda na gano yana da mahimmanci ne zan yi zaki gashin hamata da kuke gani matsala ce in ya ɗan taru ba wai wanka kike ba ko ke ce moɗa in dai akwai wannan gashin da kin yi haka kin ɗan kin ɗan buɗe kika yi haka ban mini tukamsa kika buɗe to shi kenan sai yadda Allah yi don haka ba a barin gashin hamatta ta ya ɗan tare kawai kace shi ake yaƙi ake da shi domin shi matattarar dauɗa ne annabin mu ya ce wannan yana daga cikin abubuwa na halitta wanda wato musulmai suka hijancanta da shi sannan ya karantar da mu cewa da kuma yanke akai hukum to kaga kenan ana zancen kwalliya irin ta musulmi ake zance ba irin ta arna ba su yanzu kafare cikin kwalliyar su ma akwai barin akai hago ka ganta nya nya kama wata ɗaya mai mayu wai da akai hu wata ma zuwa take shago ta sau akai hu ta sanyo tana fama da su kuma na sha gaya muku ba yau ba cikin makaranta cewa akwai hakaifa matsala matsala ce a mutum ya je ya shiga makewa ya hoto abinda ya yi makewayan nan ai da hannu yake wankewa ko to ya leki kike yana nan ciki ki zo ki sa sabili ki wanke ina ai cikin akaiwa ya shiga tsakanin akaiwa da akaiwa hidda shi ba karamin aiki bane ki sa kasa ki darza ki goge ki goge da kin sun suna sai ki je yana na hanzu kenan kamar kin mai daki ne ab ya mutu ya shiga makewaya yayo abun ba ba har da kice kice bake da kwai ciki to kice kice yana bajewa ne in ba a sanya hannun cikin zahi ba dole sai lokacin da kika zo cin tuwo da zahi zahi da kin sa hannun sai ya wanke duka zai hituwa sai ya zube tare da miya sai ki yaya sai ki canji akai hawa matsala ne mutum mai akai hawa ba a cin abinci da shi to a kaddara ma ke kina da akai hu zako zako amma dai baki shiga ban daki to ko kin himo da wanka in dai kina da akai hu akwai matsala ko baki shiga ban daki ba kika yi amfani da hannunki duk lokaci zuwa lokaci jikinki yana hutar da dauda ko wannan zuhai da ke fitowa daga hudojin hata jikinki duk dan adam a hata jikinshi akwai hudoji inda zuha take hutawa inda wato abubuwa Allah yake sauƙaƙe mashi cikin rayuwar shi yana hudo mai wasu ƙwayoyin cuta da sauransu shi yasa akai akai mutum komai wankan shi yana buƙatar wasu lokuta ya sosa jikin shi kir kir sai ki ta sosa ko waya ha kina ta sosa da kin sosa kin dauki lokaci da kin duba sai ki ga sun taru wannan abubuwan da kika so so ke karso sai kiga sun taru ko sun taru ba suna nan sun taru cikin akai fa kuma sun dankare kenan da dankon su ba su hitawa sai kin sa hannun nan cikin abinci dan haka dai a dunkule yana cikin abin da annabi ya karantar da mu tsafta to da sauran abubuwan da ya zana cikin hadisin nan wurin masu muhimmanci na tsafta annabin mu annabin tsafta ne in zai shiga gida abin da yake fara da shi asawaki in zai yi kwana abin da yake fara da shi asawaki in ya tashi daga kwana abin da yake fara da shi asawaki in ya tashi tsakar dare abin da yake fara da shi asawaki idan ya gama cin abinci yayi asawaki idan zai yi sallah yayi asawaki kai hatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai bayan yayi asawaki ne ba a yi wasu muntuttuka ba ya bar duniya kuma kun san hadisin ko ba ku san shi ba kun karanta shi cikin umdatul ahkam Aisha ta ce, Ina tare da manzan Allah ina jinya shi, ta ta ce na ɗago shi ya jingina a ƙirjina kawai sai ga abdurrahman ɗan abubakar abdurrahman ɗan abubakar mai matsayin shi ɗan uwan aisha ne ko ko da ya shigo da asawakin shi yana goge baki aisha ta ce sai na ga manzon allah ya zura idan shi ga wannan asawakin dan ka san aisha tana cikin mata masu kai hin basira da hankali da sanin salo na zamantakewa kai tsaye sai ta gano abin da mai gidanta yake so ba tare da ya magana ba yanzu inda wata sumbuka ce sai faɗi duwan na rashin lahiyar da ciwo sai in ya duma in dai bai duma ba ita ba ta makwala ba ha tana sha'aninta amma ita saboda tsananin kula da korewa ko da ta ga ya zara ido yana ta kallon abdulrahman yana goge baki ta san manzon Allah akwai son asawaki gare shi kawai sai ta gano yana son asawakin ta sai ta ce akhudhu laka in karbo maka shi baya iya magana sai ya nuni da kai yace eh sai ta tashi ta karbo shi daga hannun dan uwanta Abdulrahman ta ce kawo ya baka sai da ya bata sai ta mika mai yanzu inda ke ce wata kila in ma kin amso ki gashi a'a mijinta ne mai gida ba a bashi abu haka nan da ta karɓo asawakin nan sai ta sa haƙorinta inda ɗan uwanta ya fara goge haƙori ta sa haƙorinta ta ciccire ta zubda ta ciccire ta ciccire haka ta ce faƙazantuhu na ciccire shi da haƙorina na zubar wa tsayyabtuhu na tsabtace shi na gyara shi da kyau da kyau thumma dafa'tuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan ta gyara shi sannan sai ta bada shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce fastanna bi istinanan ma ra'aitu hustanna istinanan ahsana bi ta ce ya goge haƙorin shi da wannan icci ta ce tun da nake da shi ban taɓa ganin wani asawaki ba kyaukyawa wanda ya burge ni shi ma asawakin da ya yi irin wannan ta ce fama a da an faraga ba tare da jimawa ba yana gamawa rufa a yadahu au isba'au kai tsaye yana gama sai ya ɗaga hannun shi ko yatsan shi sama yana cewa firrafiqil a'la firrafiqil a'la firrafiqil a'la hassa uku sannan sai ya cika kenan ana gab da manzon Allah ya rasu sai ya goge hakorin shi ko bai goge ba domin annabin tsafta ne ba na dauda ba yanzu akwai akwai wasu ma da sunan malumta suke fama da dauda ko in suke aka ce malami ai ba ruwan shi sai zauna kaca kaca kajan kajan ai malami ko kuma almajiri rigar shi sai ta yi tsaye da kanta saboda dauda wani ya ɗora yawon shi almajiri ne ɗan makarantar ƙur'ani don haka dauda ƙazamta muni duka aikin su ne to ka gaya mana annabin da ya zo da ƙazamta a duniya wani ne annabin ƙazamta cikin annabawan Allah dukkanin annabawan Allah ɗan tsafin ce sa in ma mutum ya karanci musulunci da kyau ba jahili ba ne ba sa ka taɓa ganin shi ba ƙazami to me yasa kake ganin wasu kazammai saboda yan bid'a ne ba musuluncin gaskiya suke yi ba amma masu musuluncin kwarai wallahi ba yayyuwa ka karanci tarihin annabawan Allah da rayuwarsu ko mun talaucin ka kai ma sai inganta rayuwar ka ai tsafta tsafta ba ta da alaka da talauci lalle kowane mutum rayuwar shi da inda Allah ya aje shi amma dai tsafta tsafta da gyara kai to wannan bai da alaka da talauci kawai yana da alaka dai da ragwanci mutum rago ne ba zai iya ba a takaice zan dakata a nan wuri amma to babu dai amma tunda cikin cikin wannan zancen da nayi na wannan nukutai kwalliya ita kanta kwalliya akwai ta haram akwai ta halal amma wannan duk kun riga kun san wasu daga ciki kawai dai kwalliya salo ne mai ke kuma mu wuce wannan mu wuce wannan yanzu idan mun zo a gaba karatunmu na gaba za mu tashi bisa kan salo na nawa na uku Allah ta'ala ya datar da mu ya sanya albarka a cikin abin da na faɗi kuma ya samu amfana da shi baki ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah